والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itikadar Qur'an da yake nan kwanar jaba a cikin garin Kano a wannan yammaci na litinin wanda yau goma sha bakwai ga watan bakwai hijirar manzo alaihi salatu wassalam daga maka zuwa madina 1442 wanda ya dace da ɗaya ga watan uku miladiya 2021 wannan zama namu shine zama na shida a cikin wato darasin wannan littafi al'adabul mufrad na al'imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babi na bakwai babu uƙoƙil walidain قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وحقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت يتباب حقوق الوالدين babi da yake magana akan saba mai iyaye قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر تعالى قال مسيدا يتي منذ عليه الصلاة والسلام يتي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر shin kuna so na ba ku labari da mafi girman laifuka talasan ya faɗi wannan har so uku ƙalu suka ce bala ya rasulallah tabbas muna so ka ba mu wannan labari ya ma'aikin Allah ƙada sai ce al'ishiraku billah yi ma Allah subhanahu wa ta'ala tarayya wa hukukul walidain da kuma saba ma iyaye wajalasa wa kana muttaki'an sai manzo alaihi salatu wassalam ya zauna da ku ya kasance a kishin gide ala yace ku saurara wa qaulu zur da fadar ƙarya yace ma zala yukarriruha bai gushe ba alaihi salatu wassalam yana maimaita wannan kalma hatta kultu sai da nace laitahu sakat ina ma yayi shiru alayhi salatu wassalam to wannan unwani imam al-bukhari rahimahullah yace babu uquqil walidain wato kaman akwai wani mahdhuf muqaddar kace babu ismi uquqil walidain babi da yake magana akan zunubi ko kuma girman laifin saba wa iyaye kai da ganin abubuwan da aka gwamaita su da saba wa iyaye kasan saba ma iyaye yana da matukar muni wannan hadithi abubakarata radiyallahu ta'ala anhu shine ya rawaito shi kamar yadda ɗansa ya rawaito abubakara sunansa nufai ibn harith yana daga cikin manya-manyan sahabbai masu daraja kuma yana daga cikin wanda Allah ya yi masu baiwar 'ya'ya masu yawa malaman sira suna cewa banda mata yana da zunzurutun 'ya'ya maza ɗaiɗai har guda arba'in kuma arba'in ɗin nan kakam ɗinsu ba mutumin banza don manyan mutane ne mutane masu ilimin addini masu karimci masu kowace daraja ta ɗan adam wannan yana daga cikin abubuwa da ɗan adam yakan yi farin ciki da shi ya zama allah ya sa zuriyarsa sun zama na ƙwarai ba ƙaramin gata ba ne ba to shi ne yake zantar da wannan hadisi ya ce ƙada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce ala'unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir wannan uslubi ne na manzo alaihi salatu wassalam so da dama idan yana so ya dasa magana mai muhimmanci a cikin zuciyar sahabbai to wani lokaci yakan soma musu da tambaya wato duk abinda sai da aka tambaye ka wala Allah dai baka san shi ba ko kuma ka san shi amma ka manta ko kuma kila baka manta ba to amma sai aka dada jaddada maka muhimmancin sa to zaka ƙara rike shi da muhimmanci sama da abinda kawai labari aka baka to da yawa in mun kalli wannan duk wani abu mai matukar muhimmanci manzo alaihi salatu wassalam kan yi wannan ku duba lokacin da yake tambayar mu'adh bin jabal shin ku ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa da kuma haƙƙin bayi akan Allah subhanahu wataala mu'adh yace bai sani ba shi ma a wata riwaya sai da maimaita har su uku wato domin wannan shimfidar ta sa a ji muhimmancin wannan amsa da za a bayar to shi ne manzo alaihissalatu wasalam yake cewa ala wannan istiftahiyya ce kalma ce da ake bude magana da ita yace shin kuna so na ba ku labari annabahu babban labari kenan akwai alkhabaru to alkhabaru bai kai matsayin annaba'u ba shi za ka ce amma ya ta sa'alun anin naba il'azim ko da ba a siffanta shi da al'azim ba to annaba'u babban magana ce to balantana kuma a ce an yi mukarana da wata kalma ta ƙara nuna girmansa ya ce to kuna so na ba ku labari bi akbaril kaba'ir da mafi girman laifuka salafan manzo alayhi salatu wassalam ya faɗi wannan har su uku kalubala suka ce tabbas muna so ya ma'aikin Allah muna so ka ba mu labari kala sai ce al-ishraku billah yi ma Allah subhanahu wata'ala tarayya mafi yawan ayoyi da suke ambatan muharramat za ka ga shirkan nan ita ake so mabudewa wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya kaga alla ta'budu illa iyya tauhidi yake tabbatarwa dan a kore shi da abin nan shirka to saboda haka tauhidin nan shine kashin bayan duk wani abu nukan maimaita ko je na faɗi wannan na cewa to wallahi ba gata da Allah zai yi wa mutum bayan ya shiga addinin musulunci irin ya azurta shi da tsarkake tauhidi tsarkake tauhidin nan shine kashin bayan rayuwa kuma na sha faɗa cewa duk mutumin da tauhidi ya ratsa shi ya fi kowa jin sauƙin rayuwa saboda ya san Allah ya san sifofin Allah kuma yana tsarkake Allah kuma wallahi in Allah taimake ka mutu da tauhidi ko da wasu kurakurai to insha Allah za ka yi labari na faɗa mana magana ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala yace ahlus sunna ko da ayyukan su gobe alkiyama sun yi ƙasa da su ma'ana a ce ahalu suna ne amma rago a wajen ibada ya ce to tauhidinsu zai cilla su sama ya ce a lokacin da shi kuma ɗan bidi'a ko aikinsa ya so cilla shi sama to rashin tauhidi zai dan kwafe shi ƙasa na ce to wannan makilan yan bidi'an lokacinsa ne ba na yanzu ba ah to ai shi yanzu yake cewa aikinsa to idan aiki ya zama wani bida ina zai sama da mutum wala Allah ana maganin kenan aikin ma ya zama akan sunna amma aqida barkitacciya to sai ya zama Allah ya kiyaye aqida ba mai kyau ba aiki na bid'a to ina za a kai labari kaga akwai matsaloli wallahi mun san mutane Allah shi ya san sirrin bayan bayinsa wanda mun san su mutane ne masu aqida sosai to amma wasu sukan koka da dama da wata halayya tasu amma wallahi za ka ga kuma irin tagomashin da Allah yake musu a rayuwa ma'ana yan kurakurai da akan samu ɗaya can ɗaya can dama ɗan adam mahalli ne na kurakurai ba wanda ya sai ce an wanke shi fefes kowa ne ne in ba annabi ba to amma dai ya zamo tauhidin nan shi ne kan gaban duk wani abin da za a yi shi yasa Allah yake fara bayani a kansa manzo alaihi salam yake bayani a kansa to sai yake cewa al-ishraku billah yi ma Allah subhanahu wata'ala shirka kun sani shirkan nan malamai sun kasa ta gida uku shirkun fil rububiyya shirkun fil uluhiyya shirkun fil asma'i was sifat to wannan zaka samu kamar yadda malaman musulunci suka ambata mafi yawa ta mushrikan qurayshawa zai yi wahala kaga suna yin shirka a cikin rububiyya sun yadda Allah shi yake halitta shi yake rayawa shi yake kashewa shi yake daukakawa shi yake kaskantawa shi yake azurtawa shi yake talautawa shi yake saukar da ruwa daga sama fitar da tsirrai duk ba sa wannan shakkun inda ake wato ja'in da da su a wajen tsarkake ibada a wajen Allah subhanahu wataala to sai ki ta hukumul walidayn a wajen su wato ainihin nusus din zaga an ambace akbar kaba'ir ko a ce alqatlu wani lokaci qatlun nafs wani lokaci a ambaci shurbul khamr wani lokaci a ambaci akalun riba ko abin da ya kama da haka to akan haka zamu gane ita shirka ita ake fara ambatowa to amma banda ita idan aka ce akbar bin nisbati ila ghairihi duk aka ce wane ya fi girma in an kwatanta shi da wane wane kuma zai yi fin wane girma zai aka ce wane dogo ne amma idan an kwatanta shi da wane ko in ku an kwatanta shi da wane sai ya zama gajere in aka ce wane fari ne in an kwatanta shi da wane in ku da wane sai koma baki wane mai kuɗi ne in an kwatanta shi da wane in an kwatanta shi da wane to sai ya zama dan daukar takalminsa ko haka ne kuma haka bane yanzu akwai masu kuɗi wanda kai a unguwarka in ka ce zaka lissafi masu kuɗi sai ka ce su alhaji wane su alhaji wane to amma da zai je kusa da alhaji wane in ka ce ranka ya daɗe sai ce kai Allah ya tafiyar ka a to ai sai ka fata mashi al'amari shi ba yanzu fadanci ya zo ka gani to saboda haka kenan laifukan haka suke laifi mafi girma ne in an kwatanta shi da wane in ku an kwatanta shi da wane to ba zai zama ainihin mafi girma ba to sai ce wa uququl walidaini da saba ma iyaye saba ma iyaye na sha faɗa mana wato babu laifin da dan adam yake samun tasku a duniya da lahira irin bangaren iyaye wasu laifukan za ga mutum ya yi su ya sha lalai a duniya lahira ta kwaɓe masa idan ba Allah ya ji kansa ba to amma saba wa iyaye duk duniyar da lahira suke kwaɓewa in har aka yi rashin sa'a kaga mutum yana saba ma iyaye kuma kaga yana samun yadda yake so to wannan ana masa shigo-shigo ba zurfi na faɗa muku daga cin abin da iyayenmu suke faɗa mana suka ce idan mutum yana so ya ga Allah ya yi ƙasa-ƙasa da shi ba a daɗe ba to ya keta alfarman abubuwa uku ko dai alfarmar iyaye ko cin amana na ƙarara ko kuma rantsewa da ƙur'ani ba gaskiya to duk wanda zai rufe ido yi wannan to ba shi ɗan awanni da ‘yan kwanaki kafin ka gaida za a yi da shi shi sa kake ga akwai waɗanda ko da ma a ce suna da gaskiya ba su fi gigi su rantsi da ƙwar'ani ba su da gaskiya ba duk da ba wai maganar muke ba amma dai na kawo taɓar akwai wani abu da ya burge ni nukan ce shi musulmi wani lokaci komai lalacewarsa to wani lokaci za ka ga yana kafa kafa da wasu sha'irullah akwai dan uwa yana daga cikin masu yawan zuwa karatu ilimin za ka yana nan yake ba ni wata kisa ta ba da sha'awa kuma an nai dariya ya ce wani mutum ne ya tashi sayar da filinsa shi kenan sai suka yi alkawari da wani dillali ya ce in ka nemo mu wanda ya sai filin da daraja to zan baka fasantaj kaza Allah kuma ya taimake shi aka zo aka sai filin nan miliyoyin kuɗi sai to alhaji ga alƙawarin da muka yi sai ka cika sai ce ai shi bai san wannan magana ba ya ga kuɗi ah sai ya ɗauko lauyoyi shi kenan aka zo Allah ya sa musulmi ne ka zo gaban alƙali sai to ko ya aka yi suka ce ai Allah gafata mana ai ba wannan maganar eh kawai dai ya ga an sai da fili ne yake so ya ma alhaji wato rigima tsakanin ku da Allah ya zo ka ce ba wannan magana ce to sai ce to matsayin ku na musulmi sai ce a miƙo wancan ƙur'ani aka miƙo ce to ku dafa shi kwarantse cewa lallai ba a yi wannan alkawarin ba to ɗaya kalli ɗaya suka ce to Allah ga mata malam ba mu da alwala ce to kuma ta kuyi alwala to tun da suka mutu alwala har yanzu babu wanda ya dawo ai ka san cewa wargi ba ai wuri ya kai akan dan abin da za a ba su wanda bai takara kare mutum ya rasa dole san lahira suka baki da ai sun yi maka su kiyamun laili kwarai da gaske Allah ya samu dace amin amin to saboda haka zai ce wa uqul walidain da saba ma iyaye mun faɗi wannan kalma ce mai faɗi duk abinda ba za su so ba sunan su al-uquq duk abinda ba za su so gani tattare da kai ko su ji tattare da kai ba kuma wannan abun ba hurumin Allah bane to wannan abin in kai shi sunan sa ka saba musu to sai ya ce wajalasa manzo alaihi salatu wasalam sai ya zauna wa kana muttaki'an da ya kasance a kishingide wannan ya nuna cewa ya halatta malami ya dan kishingida a cikin almajiransa ya dan huta baya daga cikin abin da za a ce wato ba daidai ba sai ya ce ala ku saurara wa qaulu zur da magana ta ƙarya a wata riwaya wa shahadatu zur da kuma shaida ta ƙarya sai ce ma za la yukarriruha bai gushe ba yana maimaita ta hatta qultu laitahu sakat hanci kai to ina ma dai manzo Allah sallallahu alaihi shiru to yanzu zan fahimci kenan kaulin zur ya fi shirka tsanani ya fi saba ma iyaye tsanani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi da yana kashin gida kuma ya tashi zaune ba haka bane dalili a nan malamai suka ce ita shirka abu ne wanda kusan zaka ce duk wani mai addini na kyamarsa kuma yana kafa kafa fada masa haka nan shi ma saba ma iyaye duk wani mutum mai mutunci to ba zai so a ga yana saba ma iyayensa ba to amma maganar ƙarya da shaidar ƙarya wasu ba sa ɗaukar ta wani laifi na ku zo ku gani malamai suka ce saboda yadda mutane suke yawan aukawa a ciki to shi sa manzo alaihi salam ya tashi zaune dan yin wani matsayin wannan al'amarin da yawa sai ka ji mutum ya ce wani ma sai ya ce wallahi astaghfirullah astaghfirullah sai ishara ta ma'ana yanzu yayi wa laifin shimfiɗa ta istighfari wato wannan wasa da Allah ne anan malamai suka ce ƙaryan nan kashi uku ce akwai ƙarya wa Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya kore ma Allah abin da ya tabbatar ko ya tabbatar masa abin da ya kore wannan yi wa Allah ƙarya ne ko ka ba da labarin wani abu na Allah da shi Allah bai baka labari ba ka yi wa Allah ƙarya wannan ita ce ƙarya mafi muni ƙaryar da take bi mata amuni shine yi wa manzo alaihi salatu wasalam ƙarya manzo Allah ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda diye mun ƙarya da gangan to yi shirin mazaunin sa a cikin wuta saboda yau manzo Allah ƙarya halakar da jama'a ne duk lokacin da aka kirkiro ƙarya aka danganta ga manzo alaihi salam mutane za su yi addini da wannan su yi addinin da manzon Allah bai je bai gane bai faɗa ba to shi yasa ta zamo ƙarya mafi muni shi yasa kun ga a cikin a cikin suratul arab wal inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal bagay bi ghayri al haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bi sultanan sai ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun wato zakai mamaki ibn al qayyim a cikin ilamul muwaqqi'in sai ce wannan laifukan da aka jero daga mai mafi sauki sannan mai bin shi a nauyi mai bin shi har mafi muni sai ce alqaul Allah bila ilm to kusan karinin shirka ne kuma a ce mafi shirka nauyi kin tato ma Allah ka faɗa shi yasa ma yasa ma littafin suna ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin wato sanarwa ga masu yin sayinin a mamadin Allah in ka ce Allah ya ce kaza to kaman ka yi sayini yanzu ka wakilci Allah ka tabbatar masa ya ce kaza ko ya kore kaza kai kwa kasan ko gwamnan Kano ka zo ka ari bakinsa in dai ba zuma ka sha masa ba ka ci masa albasa ko gauta to ina ga in labari ya je masa ba za ku shirya ba na san yanzu gida wasu ga wani kilif da ya ba tausayi da dariya wani mai da'awar shi ne ko head of service na gidan nasu da sun gan shi to ku duba lokacin da ake tambayar su cewa wato wace kalma ka faɗa wa gwamna wato yadda ka san mala'ika a za'ilu ne a abin nan a tsaye a kansa tubar da yake dan Allah ai masa alfarma to wannan dan adam ne mai kashi da fitsari bai wuce a sai ai masa duka ba ko a kulle shi in wani gwamnan ya zo ya fitar da shi kuma ya bashi matsayi ba ko ba haka bane to ina ga kun mutum ya zo ya Allah ƙarya yana ji yana gani to suka ce saboda haka lamba ta biyu mafi muni yi wa manzo alaihi salam ƙarya sannan yi wa mutane ƙarya yi wa mutane ƙarya kuma a da b ne ko dai ka tabbatar wa mutane abinda ba su da shi ma'ana ka yi masu kalan sharrin abinda babu kaka tabbata musu abinda babu ko kuma ka yi ƙoƙarin zabge wata daraja da Allah ya musu ka kore wannan ɓangare kenan to ɓangare na biyu yi musu ƙarya a wajen cinikayya wannan yana da abin da Allah ke ɗebe albarka ta kowane irin kasuwanci wato mutum ya yi rantsuwa akan kayan kasuwanci don ya samu tagomashi ya zama ilifin ya ceci mutane to wannan duka ƙarairayi ne waɗanda suke masu muni malamai sun faɗa magana akan wannan kai har ma mutumin da zai zo ya zo ya abu ya ɗan ƙarin gishiri abin haka ne amma ya ƙarin gishiri don a samu armashi kasa akwai masu irin wannan abun haka yake to amma in ya faɗe shi a gundarinsa ba za a ya burge ba to sai yi masa ainihin wata ya kwalliya to wanda shi ma ainihin ma ne na ƙarya kawai ƙare da musulunci yi rangwame mun santa ita ma malamai sun ce ba wai ƙarya tsirararta ba a'a a yi mata ɗan abin nan misali tsakanin mutum da matarsa ko sulhu tsakanin mutane biyu ko a yaƙi wannan su ne guda uku mutane suka ce ita ma matar ba mutum zuwa zai bayyana mata ƙariya zigidir a'a ƙariya ɗan lulluɓa mata ɗan mayafi yauwa misali ta zo ta ce lallai sai ya mata kaza ai ta gan shi yana ta hada hada kuɗi sai eh wallahi kin ga kuɗin amma wallahi na mutane ne ma'ana shi ne mutum ɗin kaga annin ba ƙarya yi ba amma dai za ka iya ta a zahiri kamar ƙarya yi to amma dai ai an ɗan sakaya yauwa ko kuma a yaga za ta tayar masa da hankali ya ce to shakurumin ki ai yanzu na samu wasu abokan harka in Allah ya yadda za ki komai maya maya tsakanin nan ai duk wani abu ya wuce yanzu ki shakurumin ki to kaga wannan ne Allah saka ya dambe ce kudi ya samu abokan harka ina ma yana da abokan harka misali kaga sai dan kwantar da hankalinta sai ta dan rage kayayewan baya da ta tsaga don a dan samu dan abin nan to irin wanda ake magana ba wai kawai ya zo ya ce mata ai shaguna tara nake da su sabon gari ba kuma ƙarya yake ko ya ce ai na samu aikin da za a ban dubu ɗari kaza kuma ƙarya yake ba irin wannan ba to wannan ma aidan da nan ban ne zai tashi ka gani abin abin to ya faɗi wannan manzo alaihi salatu wasalam ya dunga maimaita ta yace da wa qawlu zur wa shahadatu zur abin bakin ciki da takeici akwai mutanen da aka ce yanzu akwai su a kotuna su dama kawai sana'a su su mai da fari baki ko baki ya zama fari kawai da ka zo in dai ka sallame su to kawai kai kai shiru su kuma duk yadda za su baka mafita duk ƙaryarka duk kuskurenka sai sun baka wannan kaga shi ne mafi hatsari ka yi karin da za a ba wani haƙƙin wani ko kuma haƙƙin da ya waje ba akan wani ake karɓo shi wannan yana da muni a rayuwa shi yasa kullum muke cewa lauyoyi musulmi su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah duk abin da za su su dinga tuno cewa Allah yana kallon su duk abin da za ka yi sabon Allah ka samu wannan abin to babu albarka a cikin wannan ka yi ta wahala Allah ya kiyaye حديثي نقبا يسي حدثنا محمد بن ابن سلام قال أخبرنا جرير أن عبد الملك بن أويمر أن وراد كاتب المغيرة بن شوبة قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاءة المال وأن قيل وقال وانا حديثي إذا مكدوبة وراد كاتب المغيرة وتشي سكترين مغيرة بن شعبة قال إكتوى كتب معاوية المغيرة معاوية ينا سلك مؤمنيه sai ya rubuta wasiƙa zuwa ga mugira ya ce oktub ilayya ka rubuta ka aiko mun bi ma sami'ta abinda ka ji min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi qala warrad shi warrad sai ke cewa fa amla alayya sai ya yi mun shifta kun san shifta ko? imla'i ko dictation sai ya yi mun shifta wa katabtu bi yadi kuma na rubuta da hannuna in ne sami'tuhu yace ni na ji shi manzo alaihi salatu wassalam yanha yana hani an kasarati su'al daga yawan tambaya wa idha'atil mal da tozartar da dukiya wa an kila wa da kuma an ce ya ce to wannan gaba na farko idan muka duba sayyidina muawiya a matsayinsa na sahabi kuma ɗaya daga cikin marubuta wahayi gashi yanzu ya rubuta zuwa ga mughira da shuba cewa ya rubuta masa wani abu da ya ji daga manzo alaihi salatu wassalam wannan ya nuna cewa masu mulki su dunga kula da addininsu ba wai daga an naɗa ka ka zamo gwamna ko shugaban ƙasa ko ciyaman ko sarki ko dagaci ko hakimi shikenan ka yi sallama da neman ilimi ba wallahi daga cikin musibar da muke ɗanɗana a wannan ƙasar mafi yawa shugabannin da za a nuna da yatsa jahilai ne kuntukurman jahilai ba su san addininsu ba ba san rayuwar musulunci ba wallahi shine matsalar da muke dandana sai a zo a zauna da su a yi mitin din da za a cuci addinin su kuma su ba da haɗin kai saboda sun jahilci addinin wallahi su ne mafi yawa kuma daga cikin illar boko zalla da aka yi waɗancan shekaru nikan ce muna da amal muna da hope ga wanda Allah ya bashi yawan rai shekaru masu zuwa matasan nan da muke gani yan boko masu addini insha Allah Allah zai saita ƙasan nan ta hannunsu zai saita jihohin nan ta hannunsu tunda wannan dama mutum tun yana matashi addini na ci tare da shi shi yasa na sha gaya muku wallahi na fi farin ciki in ga matasanmu suna yin boko zalla a makarantun gwamnati su zo su koyi ilimin addini a masallatai ma'ana suna da takaddun da ba wanda isa ce ai dan islamiyya ne ka dauke shi ai ya karanta arabi ka dauke shi a bokon kai wanda ake takaba can kuma gefe ka koyi addini wani ma ya haddace qur'ani wani ya haddace hadisai ya san aƙida ta ratsa shi to wallahi irin waɗanda su zasu shugabanci na ƙwarai amma a ce shugaban al'umma fatiha ta kirki bai iya ba akwai lokacin da aka yi ta yama ɗeɗe da wani daga cikin ƙusashin waccan gwamnati ya ce ko iyaka na amadu ko menene ana dariya na ce wallahi tasa ce ta fito tasa ce ta fito a cikin waɗansu da za su yi sai a ce gara tashi na faɗa muku ba akwai daga cikin manyan mutanen ƙasar nan akwai wanda ya baki lokacin sallah ya tunda shine mai gida shine limami aka yi kama da ya kabar harama a tahiyya ya fara daga tsaye bai ma san fatiha ake ba yanzu dan Allah wannan wanda gata zai wa addini irin su suna dauka cewa addini kawai a masallaci yake addini kawai in ka fita masallaci to rayuwarka taka ce in kana office ka ai maka maganar Allah ya ce wani abu ai yanzu kai ma'aikatan office ne addini yana masallaci yana makaranta haka suka dauka ba san rayuwa kakaf a cikin musulunci take gudana ba faɗi tashinka shiga ban daki ya musulunci yace fitowa ban daki ya musulunci yace kwantawa tashi shiga fita komai mai addinin musulunci yace to amma zaka ga abin takeici mafi yawa shugabannin su ne na bara su ne na bana su ne na shekara basasa sun ci da can yanzu suke ci kuma na gaba su za su ci duk wanda ake gani da wani haske hasken addini wallahi malam in dai ba Allah ya bankara da karfi ba da wala za su bari ya shiga sai sun duba dama irin su ya su ya su ya su to shi za a buɗa wa bashi matsayi an san lalatacce ne karba hannun lalatacce shikenan aka ra'ayi tafiya Allah ka bada iko a gyara to lallai shugabanni san ilimin addini ya zama wajibi akan su yanzu ga sahabi marubucin wahayi amma ya aiko ma sahabi dan uwansa ba ni labarin wani abu da kaji daga manzo alaihi salatu wassalam ma'ana domin ya ƙara ilimi kada kujerar mulki ta dabaibaice shi ya zan bai samu ƙarin ilimi ba dan Allah faɗa mai mulki nawa ko wani siyasa ko wani gargajiya ka san yana da malami mai koya masa addini sai dai malamin tsumbu amma dai ni dai ban ce babu ba amma ni dai ban ji ba a ce ga malamin shugabawa ne shi ke zuwa yana koya masa addini ya sa littafi yana yi ayin ya sa a dama yana yi daga ran da ya hau an yi sallama a rufe wannan yawwa ba za a yi shi kenan kawai tun da ya riga ya zama shugaba ko kaya da kuma kai da kuma malami ne shi kenan kawai ka je da zaka ji ana gabza aya ana kakkarya ta da hadisai kuma wai dole daidai ba wanda ya sai ci na faɗa muku wallahi akwai lokacin wasu shekaru lokacin da muka yi abin nan muna advisory ta hisba muka ɗan bibiyi yankuna wasu masu matsayi na ɗamara wasu masu abin gargajiya wallahi wanda suka iya faɗin sunan hisba ban same su da yawa ba hisba daga mai hubza sai kowa da ne haka haka ne sunan isba wannan gajeron kalma wallah mutum ba zai iya faɗa ba to yanzu irin wannan rayuwa ta irin rayuwa ce ta addini na ji daga cikin su aimu wallahi Allah ya ni'imta mu muna da ilimi eh babu jahilci tare da mu sai na ce ɗaya kenan jahilci wallahi da ka ji haka jafilci ba jafilci to kaga an samu da inda ba su Allah karba wa nasiri amin da amin to yake cewa fa amla alayya sai ya min imla'i na rubuta wa katabtu bi yadi kuma da hannuna na rubuta dan nuna maka ingancin abin da yake faɗa maka ba jita jita bane ya ce in ne sami tuhu ne na ji shi shi manzo alaihi salatu wassalam yana yana hani an kasarati su'al daga yawan tambaya wato wannan kalmar in mutum da zai bi shawarar manzo alaihi salam wala da ka zauna lafiya a duniya ka da lahirarka kaga sai ke cewa yanha an kasarci su'al yana hani dangane da yawan tambaya nan malamai sun ce yawan tambayin nan zai dauki fuskoki fuska ta farko ko dai roƙon mutane abin hannunsu ba abin da yake zubar da kimar mai kima in yana da ita irin roƙo da maula wani mai hikima yake cewa ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا da za ka tambayi mutane turbaya a kan titi wadda ba sayarwa ake ba ka ce ba ne ya baka yau an jima ka ce ba ne to sai ya kosa ya hana ka kaga dai ba kudin abiyo su ake magana ba akwai wani basaraki daga cikin tsofaffin sarakuna bana basu addu'a Allah gara musu lafiya a cikin arewacin kasar nan mun je fadarsa daga cikin kisoshi da yake ba mu domin abinda zai baka sha'awa mutane masu shekaru to sai ka samu akwai irin wani abu mai kama da tatsuniya kama da almara kissa ta iyaye da kakanni wanda za a koya mata tarbiya yake ce akwai sarkin fawon da ya mutu sai wani daga cikin mahota yake ta bin diddigi yana neman lalle a naɗa sarkin fawa sai je gun sarkin gari yake taron kai dai in dai har aka naɗa ni wannan kujeran to wallahi abun miya ba sai an siya ba ya ta kamun kafa har sarkin gari ya amince ya naɗa shi sarkin fawa to sai ya tada kuyan gasa ya ce to ki je gun sarkin fawa ki ce ni na aiko ki amma ba nama za a baki ba turbaya a ciko miki wannan dan kwanin da turbaya bai wuce a kan fito da hannu zuwa zuba ba sanar da sarkin fawa an gama shagulgula sai ga ku yanga sarki yana ganin taron ke da ta ji sanda zuwa sanda zuwa to ya mai martaba ce lafiya galau shi ya aiko ne to masha Allah to taho sai a ba na mai ce a bayar ba ta ce turbaya kawai ya ce a kai muna fi su martaba turbaya kawai to ya ci ko ya zuba to ai mun gaisuwa ta tafi wai shekara ta koma jiya da ta zo ta so ya tarbe ta to da ta yi ganta kuma sai zama ta yi ta karasu to san da za san da za ne yake tafi da ke ta mai mata ba dai ce a bada turbaya to ma da sai dai ba ya zuba ta taho karo na uku sha kunu wallahi dai kaga ta zuba mutum na aiki to san da za san da za kawo kawo zuba maki da shi ya tafi ta sake zuwa ce da Allah kin ga aiki yake da Allah ki diba ki kai masa turbaya ba fa naman ba ne to yanzu inda naman da zai bayar da kake ji zai faru to shi ne yake ta walau su ilan nasu turaba da za a roƙi mutane turbaya la'aushe ku sun kusa idan ƙila hatu idan aka ce ku kawo an yamallu wa yamna'u su kosa su hana suke bayarwa wani mai hikima yana cewa wa zuktu mararata kulli amrin fama zuktu mararatan amurru min su'ali ko ce wa zuktu mararatal ashiya a ƙurran wa zuktu mararatal ashiya a ƙurran ya ce duk wani abu mai ɗaci sai da na ɗanɗana ɗacinsa sai ke cewa fama ta'amun amarru min su'ali wallahi ba wani abin ɗanɗano mai ɗaci irin roƙo irin tambaya shi sa mutum mai mutunci in ba ta kuke ba wallahi da wahala ya zai ce a bani kaza in ma ya je din wani wallahi sai ga kuma ya dabarbace saboda ba halinsa bane amma wani yadda ya kware da ƙarya wallahi in ya tashi a masallaci ya fara yadda ka san littafi da yake karantawa tiryan tiryan kuma wallahi ƙarya ce a garin mu akwai wanda ya je gun wani mutum mai kuɗi ne sun sa Alhaji Ibrahim ya je ya ce mahaifiyarsa ta mutu kuɗin likafa ne ya zo karba kuma wallahi ƙarya yake to ya san halinsa sai ce to je ka za mu sayar da za a yi wata ran alhaji ibrahim da kansa ya je unguwar sai ga gyashima ta fito sai ce a marigayiya alhaji ibrahim wata irin bukatu to ai wanda ya je ran nan ya ce kin rasu a bashi kudin likafin ka duba wannan cin mutunci uwa mahaifiya ai mata fatan mutuwa don a samu kuɗi to yanzu gashi ya je karya kuma kuɗin bai samu ba to karyace-karyace irin waɗannan haddif wala haraj wallah sai iya abin da ka je kowannen ku nan ya da kisoshin da zai bayar na irin wannan karyace-karyace to tambaya shi yasa manzo alaihi salam ya ba mu wata ka'ida yace izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma inda nas yuhibbuka nas kai tsantseni a duniya Allah sai ya soka ka guji abin da yake hannun mutane sai mutane su soka to kasantu su'al yana da matukar muni abu ne wanda yake buce kwarjinin fuska na yake to mako wata kisa na karanta a wani littafi wani balarabin kauye ne ya shiga takura lokacin sai da na ali yana nuna mominin ya zo maular to tun da bai saba kawai sai ya kasa furta da bakinsa kawai sai ya sa sandarsa sai ya rubuta a ƙasa ya rubuta lam ya buka indi ma yi ba obi dirhamin tumbi ka halatu manzari an makabari illa baƙiyyata ma a wajihin sun tuhu an an yi ba a fagada a ba ta kafashtare abinda ya rubuta ke cewa lam yabqa indi ma yuba bi dirhamin gidana kakaf ba abin da yayi saura wanda za a sayar dirhami daya ma'ana kaman ka ce gidanka ko abin da za a sayar da fitika babu yace kuma tumbi ka halatu manzari an makabari da ka kalle ni kamanni na ma yana baka sakon halin da nake ciki ma'ana yunwa da talauci da ainihin kodewa sai ce illa baqiyata ma a waje kawai yanzu abin da ya rage mutunci sun tuhu an an yi ba a wanda na kare kayan sayar da shi to amma ya za a yi faƙa da abatuka na halatta ma kawai fashtare ma'ana yana nuna idan ka je mola aka ba kuɗi kamar ka sai da mutuncinka kuma wallahi haka ne haka ne yanzu ka kula in kana wa mutane in kana mutum waya na ɗauka kuna zai sa baran baran Allah sa kada kai kuskure wata ran kai masa waya ka ce ya taimaka maka dubu ɗaya ko dubu biyu to wallahi inda in ya ga miskol ɗinka yana bi to ya sai ka kira nau ba zai ɗaga ba ba zai ɗaga ba saboda ya san nauyi za ka ɗora masa amma wallahi in dai baka neman komai to babban mutum ma da ya ga miskol ɗinka sai ya baka haƙuri wani ka yi haƙuri wallahi ina nesa da ka kira ya zama ka neman komai gunsa kuma kan ka tsaye sai ka faɗa masa gaskiya to ai na sha faɗa cewa wanda ya miƙa hannu ai bai miƙa kafa da kafa da hannu ba sa miƙuwa in ka miƙa hannu sai ka tankwashe kafarka duk wanda ya miƙa kafa ya riƙe hannunsa da ya miƙa ba sai na ali sai ya rubuta masa wa faitana fa'ataka ajilu birrina fahna walau amhaltana lam naktari khudhil qalila وكن كأنك لم تبع ما الحياة وكأننا لم نشتري yace ka zo mana kuma agajin gaggawanmu gashi nan tafi zuwa gare ka yace wala da ka yi haƙuri ma ai ba za mu yi maka rowa ba domin gidaje muke bi muna tambayar irin ku yace to khudhil qalila yanzu ga ɗan kaɗan nan karɓi wa kun ka annaka lam tabi ma alhaya kuma ka ji a ranka kaman baka sayar da mutuncinka ba wa ka annana lam nashtari mu kuma kan ba mu saya ba sai ce aje raƙuma kaza da kayansu gaba ɗaya a bashi da raƙuman da kayan suke kai shahida cikin wannan maganar gashi ya zo da buƙatar to amma saboda ba halinsa bane ba amma sai kasa faɗa to lalle kasartu sa'al dinnan yana da matukar muni a rayuwar ɗan adam musamman yan uwanmu ɗaliban ilimi musamman iyayenmu malamai wallahi su yi ƙoƙari su samu kana'a cikin zuciya akwai wanda na ga limamai ne wallahi wanda zai kwashi muridansa a tafi ofisoshin ma'aikata da an je buja a faɗi da riga salati goma ga annabi wallahi ba da take ga maka shikenan in an ba su a ba su in an ga dama a hana su akwai wani mutum ba zan faɗi kujerarsa ba in na faɗa wasu za su hasko a wata gwamnati ta ƙadari ne wasu daga ciki abin takaici mahaddatan ƙur'ani ƙungiyar mahaddata suka je masa maula da yake dama ɗan birni ne ta ƙadari yana zaune kan kujera babbar rigarsa tana gefe shi kuma yana zaune da ya ciki da wando aka zo sai da aka gama bayani ce to shi kenan yana zuwa sai ya fita to tun daga babban riga da hula ai kaga zai dawo yana zuwa kawai sai ya ce ma masinjan sa kawai mun ji ba a rufe ya hau mota sai tafiyar sa suka zauna suka jira suka jira kai wala Allah ko rana ba ta kusa faduwa shiru kowa ya kade riga suka fita yanzu dan Allah ina daraja gashi ba a samu ba kuma idan aka samu matsala akwai ɗaya daga cikin mabiya irin wa'annan limaman wallahi shi da kansa yake mana korafi wato abin tausayi a gidan bariya ake zuwa a zai a zubo abinci da liman da mamudu a zauna a kewaye da Allah ina daraja abin ba ya wuce da bara kuɗi har bara abinci yace kuma wallahi malam kaga in muka samu sai mu samu kaza mu je ofishi kaza amma sai dan bi mu da 200 ko 300 ga bakar ruwa su da su aka yi bara amma kuma dan abu kirki ba za ba za mu wato abu wata rayuwa dai muna cike dai Allah kiyaye kuma wallahi duk irin wayannan har su mutu burin su ba zai cika ba shi yasa na sha faɗa muku ka kiyayi ko zanen daurin aure aka zo daurin aure ko zanen suna a wuce ka ba ba ka alewa ba ka daga ka ce gane wallahi in ka saba da wannan kullum Allah zai jarabe ka sai an tsallake ka wallahi kullum sai an tsallake ka ka gwada ka gane in an wuce ka kai shiru inda rabanka a dawo in ba rabanka alewa ta nawa ce goron na nawa ne amma wallahi wani saboda wato me zaka iya cewa saboda hadama dan dabiran nan biyu uku wallahi ma daga tsallake sai ya ce gashi ba a bashi ba kuma kullum sai ya tsallake shi to wannan babin yana da fadi ba za mu ci lokaci akai ba amma dai roƙo da bara wallahi bai daga cikin abin da ke sa a samu daraja da tako a rayuwa karatu su'al abu na biyu malamai suka ce abin da ya shafi addini wannan akwai abin da zaka ce ya faru tun a lokacin manzo alaihi salatu wassalam Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya in tubda lakum tasukum kan ku dinga tambaya abubuwan da idan an ba ku labari za ta mona zai mona na muku manzo alaihi salam yake cewa mafi nauyin laifi a cikin mutane wanda ya tambaya akan wata mas'ala aka haramta ta ko aka wadauta ta saboda tambayarsa da can ba a wajabta ba tambaya ta sa aka wajabta wa mutane to wannan yana daga cikin mafi girman laifi to a yanzu kuma irin tambayo za ka ji wanda ba su da wani amfani sai ka ji wani bai fa iya tsarki na kirki ba inda za ka ce alwala sai ka ji shi gara sai ka ji ya bugo maka waya Allah gafarta malam wallahi wani tambaya ce wai wace mata ce aka ce matar annabi ce yar annabi kuma sannan ta haifi annabi kuma annabi ya rika ta to in ka san wannan sai ne kuma in baka san wannan ba sai me ka rago da shi a rayuwa wallahi tambaya wadda ba ta da aka da makalla wai tambaya nake da ita wai an ce aljanna ana tashi da gemu to da Allah ko ka tashi da gemu ko ba gemu kai dai ka shiga aljanna shikenan ba me alaka wannan da addini ko ka san wannan ko baka san wannan ba wani abin da zai rage ka haka za ka dangane tambayoyi wanda ga muhimmai na addini na ƙida bai tambaya ba sai wasu wanda ba su da muhimmanci to saboda haka dai wannan kalma ce mai faɗi wasu suka ce daga cikin kasatu sa'al ka zo ka dunga bin diddigin dan uwanka kai wani fawa ne sai in gina sabon ɗinki sai in gashi da sabon babur kuma ni gaskiya wai kasuwa yake zuwa ne ko aikin waje ya samu to ina ruwanka duk wanda zai bi al'aurar waninsa to shi ma Allah zai bi tasa kuma duk wanda Allah bi al'aurarsa ya kunya tashi ta a cikin gidansa daga sai akwai masu irin wannan kawai da sun ga mutum ya samu dan yanayi kila ya zo an ya sai fili ko ya sai gida ya buge zai fara aiki sai a fara to ina ke samun kuɗi ina ke to ina ruwanka haƙonka nan da ke samun kuɗinsa Allah zai iya ba mutum ta kowane hali kuma kai ba wakili bane a kansa kuma kai ba miski bane a kansa shi yasa wani yake cewa man sa'ala ma la ya'nihi sami'a ma la yurdihi duk wanda zai dunga tambaya abinda bai dame shi ba to kuma zai ji abinda ba zai so ba shi yasa hasali tambaya ya kamata zan mai ma'ana zaka dunga yi duk abinda bai shafe ka ba ja baki kai shiru sai ce wa ida'atul mal da kuma tozartar da dukiya tozartar da dukiya da haramci haramci malamai sun yi bayanai masu yawa a wannan gaba daga cikin tozartar da dukiya akwai sayan abubuwa na haramun da ita duk abin da ya zama haramun ne ka saye shi to ka sai wannan abun yana daga cikin tozartar da dukiya daga cikin tozartar da dukiya kana ji kana gani ka bari ta lalace yanzu akwai abin da zaka wasu mutane suna yi kawai da suna da kuɗi zaka ga wani ya zo ya faro wani katafaren aiki wani gini a zo katakon da aka yi rafta wallahi wani katakon zai iya kaiwa na dubunnan ɗaruruwa kawai sai ya watsi da shi ya koma wani wurin wannan katakon ya sha rana ya sha ruwan sama ya rube ko konuwa ma ba zai da kyau ba shi kenan a zama da shi wannan haramun ne tozartar da dukiya ne dukiyar nan ku duba fa dukiya ta marayu Allah sai ce wala tutus sufaha'a amwalakum allati ja'ala lakum qiyaman sai ce warzuqu fiha waksuhum kaga sai aka ce kada ku ba wawaye aka ce amwalakum dukiya fa tasu ce amma sai aka ce amwalakum dukiyoyin ku wanda Allah ya sa kashin bayan rayuwa shi yasa a musulunci inda za a ga wani mutum ya zama sakar yana tara maka da ya dinga ba su kuɗi ya dinga yi musu liki to ya halatta hukuma ta karbe wannan kuɗin a je a ba wani amini yana juya musu kuma ana masa dinki ana sai mai kayan abinci ana kai masa gida ai ya zama wawa ya zama wawa wani wato abubuwan da ga sanan da bane malamai inda suka yi sabani suka ce yanzu duk abin da ba wajibi ba kun san akwai wajibi akwai mustahabbi akwai kamaliyat menene wajibi tuwo da miya wannan shine wajibi mustahabbi a samu yan tsakokin nama ko? to kamaliyat inda mai shanu a ɗansa misali fura ko ba nono wajibi a sa nono mustahabbi a ɗan suga kamaliyat misali to sai suka ce yanzu irin gwangwajewa kawai mutum ya ce shi yanzu tun yana da kuɗi kawai ba zai cina ba sai na ɗawi su kaga ɗawi su a dagare shi ce to shi yanzu kawai namu ɗawi su zai ce ko ya faɗi wani abu ya ce shi sai tufafi irin na kaza ko takalma na kaza to yanzu wannan za a ce ya haramta ko ya halatta malamai sun yi sabani akan wannan suka ce to sai a duba matsayinsa da matsayin samunsa idan matsayinsa da matsayin samunsa ya kai haka babu laifi wasu suka ce a makaruhi ne to yanzu wani za ka ga saboda albazaranci duk shekara sai ma gidansa fenti duk shekara sai ya sake fentin gida mai fentin gida ga yan uwanka suna jin yunwa ga yan uwanka an koro su daga makaranta wasu sun rasa kudin haya kai kuma wai kullum duk shekara sai ka sake fentin gida ko sai ya sake kujerun gida ko sai ya sake motocin hawa wani almubazzaranci ne almubazzaranci ne to haka zaka dinga ganin abubuwa ga sanan wanda bai kamata dan adam ba yanzu akwai wani gida a wata unguwa ba zan faɗi abin da ba wata ran muka wuce sai wani yace mun kaga wannan gidan na ce eh yace wallahi bai san ko so nawa aka buge shi aka sake mai tsari ba shi haukan wannan din kuma an ce wal zununu fununu hauka kala kala ne to shi nasa kenan shi kuma da ya fita kasar waje maimakon ba sai fili wani sabon gidan to in yi fita kasar waje ga wani design to sai ya dauko to sai ya zo ya ce to irin wannan yake so abin a buge can a buge can a rushe can a yi wani design din bayan shekara ɗaya biyu kuma da ya ga wani sabo sai ya ce to kuma ga wanda yake so wannan mahaukaci ne mahaukaci ne wannan almubazzaranci ne wannan haramun ne addinin musulunci to wannan kalmar ko wannan gaba wallahi tana da fadi lokaci ba zai babu dama ba amma dai duk abin da zai amsa sunan tozarkar da dukiya to addinin musulunci bai yadda da wannan ba duk abin da zai amsa sunan almubazzaranci addinin musulunci bai yadda wannan ba kai ka ga ruwa wannan ka zo a ce rabin bokiti zai ishe ka ka ci ko bokiti kwandon wallahi haramun ne ka gane ruwa shi ne kusan available yanzu wani saboda albazaranci ko da yake Allah ya koya mana hankali yanzu da can lokacin da ruwan famfo available wani in ya zo ya tsaya ya bude sha abin nan abin nan sha ta fara zubowa wallahi sai wajen minti 30 ba zai kashe ba wani ya zo ya bude famfo ya kure shi kawai ya mika kafa yana ta wasa da ruwa to yanzu ba a gaya bude wane mutum ai malam duk abin da ka dunga wato bazata da shi Allah sai ya koya ma hankali kowa ya san lokacin da ruwan famfo yake available wallahi sai ga mutum ya zo ni ga nauni irin wannan sai mutum ya zo ya bude famfo wani Allah kuma ya tsaya na hira da wani ya ki kashe famfon yana hirar sai ya gama ya zo ya ci gaba wani ruwan da zai wanka wallahi mutum biyar sai ya wanka da shi wani in yi shiga banɗaki yadda ka san sake fatin jiki zai ya yi saɓi wajen nawa sai ka ce wankan gawa to in abin da ya sa wani bai ɗauka ruwa ai ba to wallahi albazarancin ruwa ma haramun ne haramun ne haramun ne wani zai taka takalmi na dubu ɗari kaza wai takalmi dubu ɗari ake magana takarmi kafa daya amma sai kaga shakikinsa a cikin talauci ƴaƴan yayunsa a cikin talauci kai wani mahaifinsa ba cikin tsumma amma ga takalmin da yake sawa mota ta miliyan kaza wani bawan Allah na san ba zan ambaci sunsa amma da ka buga google sunansa muna masa addu'a Allah ji kansa sai kusan da wuce sati biyu ba zuwa ku ya rasu ya tafi Bauchi motar da ya tafi mota ce ta miliyan 50 gaya nan a motar ana ta masa adawa lafiya adawa lafiya matashi ne duru dubu shekara 45 ba kudi na fitar hankali sun tafi suka to suka yi hatsari su hudu shi kadai da su a motar yanzu kana buga sunan sa gulo la za ka shi har motar ga ta na kwance ma'ana duniya ba gidan tabbata bane duk abin da Allah ya baka kai kafa kafa da shi manzo alayhi salam dan ya nuna mana muhimmancin tattali loma in ta fadi a ƙasa manzo alayhi salam sai ya kakkabe ta ya goge ta ya cinye ta alayhi salatu wasalam amma wallahi yanzu wani da ya zo ya ga abinci abu da kai kai kai wannan abinci aka bari a bude kai Allah ku je ku zubar da shi ba ma zai ce a ba almajirai ba a je a zubar da shi wai an bar shi bude minti biyu da kuma kila kanzo yake ci to dai Allah baya san albazaranci duk wani abu wanda yake da albazaranci mutum ya nisance shi sai ya ce wa an kila wa ƙar da kuma an ce ya ce ma'ana hikayen maganganu kullum wani bakinsa kanwa ba ta jiƙa bakinsa kanwa ba ta jiƙa bakinsa duk abin da ji sai ya fesa yana nan kwanan jaba da ya ji sabon labari sai hau babur ɗinsa sai dakata ya zai sallan isha'i a can kai kun ji abin da ya faru aika za kaza da sauransu wani shekare kuma shi kare tafi korna ko rijiyar lemu shi dai a ce an ji labari a bakinsa to ba daidai ba ne in ka zama kullum kullum maganganu to wannan za ka lokacin ba za a gaskata ka ba ai ya ishe mu darasi yanzu wani da ya faɗi magana aka ce gunwa ka je sai gunwa da ce kai haba wannan kake tsoron da abin da ka ji gunsa kan karga ka zubar da kanka to duk mutumin da surutansa zai yawa to kuma kurakuransa za su yi yawa duk wanda hikayar magana za su yi yawa kuma karensa za ta yi yawa ba lokaci ita kawanta wannan gaba tana bukatar dogon bayani sai da yanayi lokaci dole mu tsaya a nan abinda muka yi daidai muna fata Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الله أكبر الله أكبر
ya yi sallama bayan yi sallama ya addu'a a sai ke cewa don Allah sa ɗan uwana cikin addu'a game da rashin lafiya da yake fama da ita a gabasar ta farko kenan sai ce malam abdulrahman ibn abi bakarata shi ne abdurrahman ibn abubakar to ni ban san abdurrahman dan abubakar ta ba gaskiya ko shi ne muka abin nan a cikin ok to shi mun ce abubakar ta sunansa nufai ibn harith nufai ibn harith saboda haka yana daga cikin manyan sabai amma na faɗi cewa daga cikin wanda Allah ya ba ƴaƴa masu yawa kuma masu babban tasiri a rayuwa to kaga Abubakar da sunan sa Nufai shi kuma wannan Abdurrahman ibn Abi Bakar wato dan sayyidina Abubakar ne shi wannan dan Abubakar ta bana jin cewa sahabi ne sai dai zama tabi'i tunda baban sahabi ne amma shi Abdurrahman dan sayyidina Abubakar kun ga ai sahabi ne eh saboda kasa da bambanci can da yake abin da yake maganan addu'a ga dan uwansa wato ya dinga yawaita rabbi anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin na faɗa a muna sabobi da dama idan Allah ya jarabe ka da rashin lafiya ka dage ka yi ta duk abin da zaka iya yi da bai saba shari'a ba na addu'a da kuma wato ainihin yin magani amma ku sani shi rashin lafiya gun dan adam ba kowanne Allah yake warkar da mutum ba akwai rashin lafiyar da Allah bai dora maka dan ya warkar da kai ba dan yana so ya baka lada mai yawa a wannan damuwar to amma in kana addu'o'i to sai ya zama kuma ba zai hana ka komai na addini ba gashi dai baka da lafiyan kai ka sani wani ma ya sani amma duk wani abu da zaka yi na addini to wannan rashin lafiyan ba zai taka ba wurki ba zai hana ka ba to wannan kuma za ka zama kullum a cikin ladan addu'an da kake Allah ya baka waraka Allah zai ci gaba da baka lada kuma da za ka tarin ladan da Allah subhanahu wataala zai baka a lahira to sai ka gode ma Allah da bai baka lafiya bai baka wannan ladar kun ga akwai mata mai farfadiya da ta zo gun manzo alaihi salam ta ce ya bakin Allah kai mun addu'a Allah ya yi mun wannan farfadiya manzo alaihi salam sai ce to ko ko zaki yi hakuri ba a yi maki addu'a ki warke ba in ki mutu Allah baki aljanna a nan manzo da salatu salam dole mu gamsu cewa wato ko dai ka ce Allah ya bashi labari tunda Allah shi yake bashi labari cewa ciwon ta bani warke ba bane ta ce to ta gamsu amma ai mata addu'a idan farfadiyan ta faru akan ta kada tsaraicin ta ya bayyana manzo da salam ya mata wannan addu'a to irin wannan da yawa yana faruwa akwai kuma ciwon da Allah zai dora wa dan adam in yana addu'a yau da kullum Allah zai warkar da shi amma dai kada kai gaggawa wani so yake da yayi addu'a ɗaya biyu a gudu annabi ayyu wasu malamai suka ce shekara takwas yana wannan rashin lafiyar yana ta addu'a kuma sai da karshe Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya wasu malamai suka ce Allah yana so kullun sai ya ji muryar bawansa akan roƙon shi yayi mashi kaza ko ya bashi kaza to Allah sai ya kyale ka bai baka ba ko bai yayi maka ba dan kullun Allah yana so ya ji muryarka me kai wannan darajar wallahi daraja ce babba a wajen dan adam to muna masa addu'a da shi da makamantansa Allah yayi musu damuwa Allah ya bayar kafara kuma sannan shi ma ko wannan nabi bayan yayi addu'a sai yake cewa don Allah malam a saka ne a cikin addu'a zan fara jarrabawa in Allah ya kai mu gobe to ni da sura yin uwa muna ma addu'a Allah ya bada nasara Allah ya bada nasara Allah sa dace mai tambaya ta uku bayan yayi addu'a ya ce malam ina neman addu'ar ka da ta yan uwa akan yawan mantuwa da nake yi har abin ya fara taba bangaren karatu na sannan kuma idan akwai wata shawara sai ka bani to yawan mantuwa yakan samu dalilai um, fatan da nake sabbin da zan fada baka daga cikin masu yi gwaji na zamani da binciken zamani ya duk mutane da mutane suke istimnai suke fitar da maniyinsu ta wata fuska mutum baya da aure shawa ta taso masa yace zai fitar da maniyinsa ta wasu dabarunsa to duk wanda yake yawaita irin wannan kwakwalwarsa tana samun rikici ba zai dinga rike abubuwa ba za a yi magana da shi bayan lokuta har ya manta ko ya karanta wani abu bayan lokuta ya zama ya manta to fatan da nake ba wannan bace abu na biyu daga cikin abubuwa da na karanta akwai ko dai ka ce karo na dashi akwai dashi wanda ake carar rabe yana da karo karonsa ma za ka jikin shi ne da shi ya kasa shi a cikin kamar yana carar wuta haka to gwaji ya nuna duk mutumin da yake amfani da shi da zabib kusa akwai zabib busasshen inabi yan kwayoyi ce kullum mutum zai karin kumallo da shi an tattauna zabib din ya haɗe karon ba zan iya tuna kafin isi ba amma dai ko jikawa ake amma dai karo ne na abin nan na wannan na ararrabe ko kace ano tabbas masana suna cewa yana daga cikin abun da yake inganta rike abubuwa cikin kwakwalwa kai kokari ka sai zabib ɗinka rike yin amfani shi kuma ka dinga yawan addu'a da daga yawan addu'a ka karanta qur'ani ka daga hannu ka ce ya Allah ka yaye mun wannan yawan mantuwa da nake to insha Allah in kana wannan kokarin da fatan Allah zai kawo masu saukin abubuwan shi kuma na ƙarshe yake cewa malam ina buƙatar addu'ar yan uwa akan wata kadarata da na sa a kasuwa Allah ya kawo min mai sai to Allah subhanahu wataala ya sa dace Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta kuma Allah ka nuna mana bata bata ne ka ba mu ikon nisan ta sa Allah ka samu dace wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh